السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجر له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله نحن نعيش اليوم نحن نعيش اليوم في هذه الحالة السيئة من انعدام الأمن والإرهاب والفقر وملايين أبنائنا الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة والتسول والإصابات الشوارع والبطالة وتعاطي المخدرات وتدور التربية وتدهور التربية أمة الإسلام وفي خدم هذه المصائب برزت لنا مصيبة جديدة أخطر منها وهي محاولة تفريق الحوسة والفلاني تحت اسم حوسة زلة أيها المسلمون هناك جماعة تضم بعض كبار المقاولين الذين يسعون للتفكيك الشمال يستغلون الخلاف الذي كان بين بعض أفراد الدفاع المدني والرؤاة الفلاني والذي تحول بعد ذلك إلى خطف وحرق وقتل فأشعلوا نار الفتنة التي كانت بيننا أمة الإسلام والحقيقة أن إرهاب بل ترجي وأمثاله أيها الناس جعل بعض إخواننا يتأثرون بكلام حوسى زلة دون أن يشعروا دون أن يشعروا وهذا دليل على أن المخطط بدأ, بعد بدأ أن يحقق أهدافه واعلموا عباد الله أن التاريخ يعلمنا درسا أن التاريخ يعلمنا درسا عظيما ما حدث بين الحوت والتوسي في رواندا عاشوا أكثر من خمسمائة سنة بلغة واحدة ودين واحد وأرض واحدة أيضا ثم جاء الاستئمار فزرع بينهم الكراهية حتى وصلوا إلى عبادية الجماعية أمة الإسلام فلا تقولوا هذا لن يحدث بيننا بل كونوا حذرين أمة الإسلام إذا عرفنا ذلك فلا بد لنا أن من أن نلتمس كيف الخلوص من هذا العلاج الأول الرجوع إلى ميزان الإسلام لأن الله تعالى يقول في محكم تنزيله إنما, إنما المؤمنون إخوة وقال سبحانه المسلم وقال صلى الله عليه وسلم سلم المسلم أخو المسلم رواه البخاري أمة الإسلام اعلموا والله فالأساس فالأساس الذي كان بيننا ليس الحوس أو الفلاني بل الإسلام والإيلاج الثاني تحذير الناس من أهل الفتن هناك اتهام قوي أن القائمين على حملة حوس زلة ليسوا مسلمين ومنهم من يعيش في الخارج وينشر الأكاذيب لتفريقنا فلا تنشروا كلامهم ولا تستمعوا لهم الثالثة من العلاج دور العلماء والدعاة يجب على العلماء وأئمة المساجد أن يبينوا للناس في خطبهم ودروسهم وأن هذه فتنة عظيمة وأن يعلموا الناس أن المسلم إما برمي أو إما فلاني أو إما سني أو إما من ناحية الأوروبا أقرب إلينا من الحوسوي أو الفلاني الذي غير مسلم واعلموا عباد الله أن الأعداء لن يتركوا لنا أن الأعداء لن يتركوننا حتى يفرقنا فتمسكوا بدينكم فتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها الناس اللهم ألف بين قلوب المسلمين في شمال نيجيريا اللهم حفظ لنا ديننا وأمنا يا رب العالمين وأمننا وحدتنا اللهم رد كيد الكاذبين والكائدين إلى نحورهم يا رب العالمين واجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات المسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء ‘yan uwana a wannan juma'a mai albarka cikin kutuba da za mu gabatar a wannan juma'a tana da alaƙa da halin da muke ciki a yau fitina da tafi girma sama da ta boko haram fitina da tafi girma ta su bella turji masu kidnapping wallahi fitina ce mai girma ba mai lura sai ma'abota shekaru da dattaku da ma'abota wato kwakwale da hankali da wadda suka zurfafa cikin ilimi ko masu bibiyar social media za su iya fahimtar haka Allah ubangiji ka samu dace ya Allah na ambata a cikin kutuba na ce godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan da muka aikatawa a ban ƙasa ya al'ummar musulmi mu sani lalle wanda Allah ya shiryar ba mai iya batar da shi wanda Allah ya batar ba mai iya dawo da shi kan hanyarsa siratul mustaqim ina sai da babun bauta da cancanta sama da Allah subhanahu wataala shi kadai bai shi da bashi da abokin tarayya cikin mulkin sa ina tabbatarwa lalle manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsarkakakken Allah shine wato mafi girma a cikin karkashin fadar ubangiji sallallahu alaihi wasallam fadar Allah subhanahu wataala bawan sa ne dan aikin sa ne sallallahu alaihi wasallam Allah kai dadin aminci ga iyalansa da sahabbansa ya Allah bayan haka na ambata ya ku al'umma lalle ku ji tsoron Allah mafi girman tsoron sa lalle ku tabbata karka daka mutu ka bar duniyar nan face kana musulmi an wana musulmai yau muna rayuwa a cikin wata irin rayuwa mafi munin rayuwa na rashin zaman lafiya da ta'addanci da zafin talauci miliyoyin yara na jihohin da muke makotaka da su a yau la yastuna dhahaba ila al-madrasa ba sa iya kai kawunan su zuwa makaranta sannan ga zaman banza sannan ga 'yan yawon kan titi sannan ga masu batsala a ban ƙasa. sannan ga masu shan ƙwayoyi sannan ga masu rusa tarbiyya a nan da can wallahu alam bisawab ya ku al'umma a ƙarƙashin wannan lemar wannan fitina da muke ciki mun tsinci kanmu cikin wata fitina wata take mafi girma sama da fitina ta boko haramu fitina mafi girma mafi wahalarwa mafi hatsari sama da wadda muke ciki ta wato yankin nafas al'ummar musulmi na ambata lallai mu sani wato ƙoƙari wannan fitina ba komai bace ita ce muhawalatu tafriqil hausa fulani ta hata ismi hausa zalla ita ce kokarin wasu bangare na raba kayin al'ummar kasar nan raba kayin musulmai a raba kayin kasar arewa a rusa mana wato ɗabi'unmu a rusa mana addininmu a rusa mana yankinmu hadafin kawai mu musulmai ne shi ne aka shigo da wata aƙida wai hausa zalla kowa ya koma tsatsansa ya gano shi ɗan ina ne saboda haka fulani tunda an same su mafiya yawa in an same su suna kidnapping sun yi ta'addanci ko wasu daga cikinsu mu ware hausawa su ware kansu da fulani sai a saka gaba a tsakani sai mu yaƙi juna sai mu kashe juna saboda dama musulmai ne yaran mu ya shiga juna auratayya ta shiga juna jinsin jini ya shiga juna a rusa mu rusawa da za a rusa addinin musulunci na ambata a kutuba bayan Allah mu sani ya ku mutane hunaka jama'atun tadummu ba'da kibaril wato muqawilin allazina yas'auna litafkiki wato litafkiki shimal akwai wasu ɓangare na wasu ƙungiyoyi manya-manya wadda suka haɗu suke aiki domin ƙoƙarin wargaza wato arewacin najeriya ya sagi lunar kilafin lazi kana bayyana ba da afiradil difa'il mudni sun ɗauki dama sun ɗauki kwangila sun ɗauki fursa sun samu dama ta saɓanin da yake tsakanin wasu ɗaiɗaikun 'yan bijilanti ɗaiɗaikun 'yan sa-kai ɗaiɗaikun masu gwada gudunmowa a wurin aminci da kuma wasu makiyaya daga cikin fulani saɓanin da ya shiga cikin tsakani sai suke amfani da wannan damar suka tuso wata aƙida su wanda suke ƙoƙari su tayar da fitina mai girma wanda wannan ya jawo ƙarƙashin yawan kinnafin da ƙone-ƙonen garuruwan mutane da ƙone-ƙonen kasuwancin al'umma da kashe su da hura wuta ta fitina a tsakanin al'ummar musulmai lalle al'ummar musulmai musani wallahi fitina ce mai girma kwarai da gaske na ambata a kuma an ce bayan Allah lalle musani wal haqiqa abin da yake na tabbaci shine wannan hidima ta dan boko haramun bella turji da ake kallansa ko jin labarin sa da ire-iren su wallahi sun sakanya shashin mu na musulmai sun tasirantu da kalmar Hausa zalla ba za ka gani haka ba sai kana shiga social media kana budewa kare ganin da'awa kala-kala an dauki ɗawainiyar wasu mutane wasu suna waje na ambata a kutuba kamar wata mata da ake ce mata kaltume yan nan kasar jigawa ne a kyawa a kyawa ma wata wani da ake ce masa tsangaya gidansu gidan malamai ne mahaddatan ƙur'ani bahaushiya ce musulma ce ta yi ridda na ji da kunne na ta yi ridda ta fita a musulunci ta tsine wa ɗan fodi a cikin midiya ta la'ance shi ta la'anci sarakunan arewacin Najeriya baki daya ta la'anci dukkanin kiran sallah da ake yi salloli da ake yi yawan ibadodi da ake a masallatai ta tsine musu albarka ta ce sanadiyar fulani ne aka bautar da Hausawa ta tusa aqidar an tana na a Ingila a zaune an yi sponsorin dinta an ba ta dama ire-iren su suna nan a duniya sun watsu wallahi mun dauka abin kankani ne wallahi abin ya wuce tunaninmu bayan Allah ya fara tasiri yanzu yara matasa da basu san tarihin kansu ba ba zai iya irga kakansa na biyar ba kakansa na uku kakansa na biyu wani kakansa da ya biyo bayan mahaifinsa ma wallahi bai sani ba an tasirinta su suna ta da'awar suna ta yada abin a sa gaba a tsakanin fulani ana kyamata su mu ma muna warewa suna warewa na faɗa a kutuba mu sani tarihi ya karantar da mu bayin Allah har ma yanzu an kai lokacin da wa haza dalilun ala annal mukattata ba da yi haƙiƙu a hadafahu wallahi waɗannan da suka tsara wannan tsari na rusa arewacin najeriya nusa daular musulunci a rusa tarbiyyarmu a rusa al'adarmu a rusa ƙasarmu a bautar da mu mu kasance mu ne bayi a ƙasa to wannan hadafin nasu wanda suka tsara sun fara tabbatar da hadafinsu ya fara cimma ruwa sun fara tonansu ya fara kawo ruwa sun fara cin nasara ta wani sanadiyya malamai suka ce musamman masu nazari na'am ya ce lalle tarihi tarihi ya karantar da mu darasi mai girma cikin abin da ya faru daga cikin mutanen hutu ko da tutsi a ƙasar rwanda that was 1991 1990-1991 in ba manta ba haka aka yi wannan yaƙe-yaƙen an kashe miliyoyin mutanen da babu adadi a yau babu statistics duk wanda ya gaya ma adadin wanda aka halaka wallahi ƙarya ne karka manta sun fi tsananin zama iri ɗaya sama da mu ba kowane bahaushe ne ke jin fulatanci ba ko da ku jinsinsa akwai fulatanci ba kowane kuma wato wato abin da ba fulatani ba ne yake jin hausa ba ko da ya tashi a cikin arewacin najeriya akwai wannan to su kuma suna magana ya ta kallon muna billakatun wahida wa dinuhum wahid wa arduhum wahida ƙasar su iri ɗaya ne yaran su iri ɗaya ne fatar su iri ɗaya ne addinin da suke aikatawa na ƙasar ruwan da iri ɗaya ne amma saboda ƙabilanci na'am 'yan mulkin mallaka suka dasa musu gaba suka tusa musu kowa ya ware nasa 'yan aware ƙiyayyar juna bayan sun yi sama da shekara 500 a ban ƙasa suna tare a mazanin 'yan uwa aka shiga cikinsu aka dasa musu nan aƙidar masu mulkin mallaka aka wayi gari aka yi asarar jinin da a afirka ba taɓa asarar jini a duniya a afirka irin wani lokacin ba a tarihi to bayan allah idan zai faru a can mu ma yanzu an fara mana kuma ya fara tasiri har wasu masu ilimi 'yan boko sun ɗauka wasu lakcarori a jami'o'i sun ɗauka wasu mutane waɗanda suke mawaka sun ɗauka wasu daga cikin mutanenmu waɗanda muke ganin wato suna da ilimi sun ɗauka jahilanmu sun ɗauka yaran da ba san tarihin ƙasarsu ba su ma sun ɗauka suna yaɗawa in ba a kanmu ba zai iya faruwa a kan 'ya'yanmu in ba mu tashi ba za a tasar da mu in ba mu yi ƙoƙari ba za a rusa al'ummarmu wallahi iyayenmu kakanninmu sun yi aiki a kanmu don mu rayu rayuwar da muke ta aminci sun yi sakirfazin rayuwarsu da addininsu sun yi sakirfazin dukiyarsu sun harkuna da rayuwarsu don su gina ma akan turbata addinin musulunci la ilaha illallah koma tarihi malamai suka ce shehu dan fodi Allah ya masa rahama na'am ba dan zuwansa kasan nan da yayi ba jihadin da ya gabatar sakirfazin miliyoyin mutane attahiru sarki musulmi attahiru muhammad attahir na farko shine yace ba zai gaisa da bature ba babu sulhu ba zaman lafiya da arne kafiri saboda zai wargaza masa al'umma suna tsarin musulunci da doka suna da kotu da 'yan sanda suna da constitution alkur'ani suna da sunnoni da suke bibiyar alkur'ani su fassara muna rayuwar ba mu bukatar bature wallahi ya ce da ya saranda a bature gwara ya hijira zuwa makka suka kama hanya suka gudu da sarkin kano suka bi su da wasu sarakuna na arewa wasu suka zauna bature ya bi su a burma a can ya tare su wallahi kwanan nan naga documentary hoton su din ne ba wasu ba turawa sun fitar da shi a museum saboda a raba mu Allah sun kawo shi na gani an ba wa yanan yaran sun dauko hoton hoton su ne sarkin musulmi a kashe attahiru wallahi na ganshi da mutane sama da mutum arba'in a cikin rami an musu kace-kace da bindiga sun mutu saboda su gudu da la ilaha illallah su mai da mu mu zama mutane ahlus sunna musamman don Allah mu rayu to yau ana so a nuna waɗancan ba jihadi suka bi 'yan ta'adda ne turawa su ne 'yan neman wato su ne mutanen kirki su suka wayar da al'umma to an ebi 'yan uwanmu ana karantar da su suna nuna mana a dawo da wannan gabar mu tsani fulani yau ta wayi gari fulani suna zuwa za su shiga mota ana tsana su wasu a hana su a ɗauke su wai saboda wasu daga cikinsu suna me suna ta'addanci wace kabila ce babu ta'adda a cikinta wace kabila ce ba dan ta'adda wata kabila ce ba ta da mutanen banza wata kabila ce gudumawar da fulani suka bayar a ƙasar nan babu wanda ya bada fulani wallahi tallahi sama da su gudumawa da fulani suka bayar a ƙasar nan babu wanda suka yi ɗaukakon wannan wannan abin sama da su malamai suka ce gaba ɗaya ilimin addinin musulunci ya tattare ƙarƙashin kwakwale da zukatan fulani sacrifice ɗinsu ne sa ya zama haka Allah kuma kai da kake tunanin wai kai bahaushe ne waya ka san kakanka na biyar 1882 ko 1883 zuwa 1904 ko 1908 lokacin da aka rusa daular usmaniya ta farko wallahi tallahi ba za ka iya irga yawan kakanninka da suke tsakani ba shekara wurin 200 kakanka na za ka iya irgawa ba wanda ya isa ya ware inda kai dan arewa ne ka ware tsakaninka da jinin fulani ba ka isa ba to me sa ake kawo mana gaba yanzu malamai na faɗa lallai waɗannan mutane sun yi ƙoƙari su dasa mana gaba a tsakaninmu bayan Allah na faɗa a cikin kutuba idan mun gane wannan illa ne to menene za mu kawo menene za mu yi maganin wannan matsalar na farko an rujo ila mizanin islam mu koma kan au mizani irin na musulunci farkon abin da Allah ya gaya mana a ƙur'ani lallai innamal mu'minuna ikhwa lallai mu'minai yan uwan juna ne mutumin china mutumin brom birom a cikin wato garin filato na'am mutumin da yake inyamuri mutumin da yake kasar yaroba mutumin da yake musulmi wato bahaushe mutumin da yake wato tibi ko kare-kare in dai mumini ne allah ce dan uwanka ne ba ruwanmu da kabila abin da ya hada mu a cikin musulunci shine la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce kalmatul iman duk wanda ya ambace ta ya zama musulmi ya zama dan uwanka akwai naki a duniya bambancin mu da arna kenan saboda ka kabilanci ba namu bane mu fuskanta su ake araba kanmu to mu rike wannan innamal mu'minuna ikhwa lalle musulmi mu'minai ɗan uwan juna ne manzon Allah yake cewa al muslim akul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne a da yake wannan shine maganin abin da zamu dauka bayan Allah masu shiga social media duk lokacin da haka irin wannan jaridu kai fada iya fadan da zaka iya yi daidai gwargwado ka bada gudunmawa wurin dakile ta mu daina yadawa da reposting da sharing irin maganganun wayannan mutane yan banza kuma wallahi ba za ka gansu ba duka suna ingila duka suna boye suna tweeting suna rubutawa ana washe kwakwalan matasan wanda ba san tarihi ba Allah ya isa mu da su Allah ka rusa mana su malamai na faɗa a kutuba lalle muna cikin wani yanayi wanda abin da ya haɗa mu dai ba yare ba ne mataki na biyu da za mu ɗauka tahzirun nasu min ahli fitan mu tsauritar mu ainihin wato mu tsawatar da mutane mu fadakar da mutane gami da wannan fitina da mutanen suka demo mana malamai suke cewa akwai tuhuma mai karfi akwai tuhuma wacce take mai karfi akai wanda suka dauki matsalar Hausa zalla wanda wallahi ba musulmai bane wallahi laysu bil muslimin wa minhum man ya'ishu bil kharij akwai wanda ke rayuwa a waje wayan shirul akaziba litafriqina ya yada dawawa ya yada magana dan ya raba tsakaninmu bayan Allah ku daina sharing maganganun su wato ku daina sauraron su magani na uku shine daurul ulama'i wad du'at shine gudumawar malamai da masu da'awa na'am ya zama wajibi akan malamai musamman a masallatai su yi kokari su a cikin kudubobin su su yi maganar a fitar da wannan tsari a yi rikai ta yawaita ta har sai mutane sun dawo a hayyacinsu in kana majalisa ne ma kana sai da kuka ko kana sai da ka yada da'awar ka jawo su ka rusa maganar kowa ya je ya rika rusa maganar iya yadda zai iya yi a cikin 'ya'yanka ne kaka ɗauka karamar magana ne nan da shekara ɗari ka dasa abin da zai biyo bayanka ko ka mutu allah ta'ala ya san ka yi da'awa ba kawai malamai ba bayan allah mu tsaya da wannan mu karantar da ita allah ubangiji ka samu dace malamai wajibi ne mu karantar da mutane musulmai cewar lallai abin da ya haɗa mu musulunci ne wanda ya zabar da ni a cikin wannan kutuba ya ja hankalina ya nuna mun kuma muhimmancinta wallahi ba wani bane ɗaya daga cikin 'yan bokonmu ne 'yan jarida muna tare da shi a masallaci lokuta da dama irinsu su ne suke zabar da mutane wurin nuna musu alƙibla sukan shiga cikin turancin boko jaridun 'yan boko saboda su ma 'yan jaridan ne su gano matsalar da take addabar al'umma su yada su nuna mana su jawo mana hankali cewar wallahi mai hankali ta fitina ce alhaji sale bature shi ne ya rubutu a facebook alhaji sale bature allah saka masa da alkhairi shi ya rubutu a facebook ya yi magana akan wannan da'awar ya kuma tsauritar ya nusar ya yi alfani da iliminsa na ya samu ƙarƙashin turanci da iya fahimta a jaridun duniya ya yi taklisin irin wa'annan jawaban a cikin nima na ɗauko ya kuma kira ni in fasin ya gaya min lallai wajibi ne a karantar da mutane wannan mi amfani da majalisanmu da wuraren da muke zama wurin aikinmu mu yada da'awar musulunci shine ba hausa zalla ba babu bambanci tsakanin bafulatani da bahaushe ba a isa a raba ba wallahi ba yadda ba ka iya raba ruwa in ka aibo shi a rijiyar tsakuwa da ruwan da ka aibo shi a kofar fada ba ba za ka iya bambance wannan ruwan ba haka tsakanin bafulatani da bahaushe muke a duniya kuma raba mu za a yi a rusa mana addinin musulunci bayan Allah wannan ya shiga kwakwalen mu mu yada shi manufa ce da ake so a mai da mu Rwanda a 1990 manufa ce za a rusa mu a 19 shi bature ba damuwarsa ba ne ya iya plan plan akan rusa addinin musulunci shekara 500 zuwa kasar nan da aka yi don amana mulkin mallaka ka san suwaye suka yi planin wannan wallahi tun lokacin george washington na farko first elected president na america george washington tun lokacin suka zauna suka tsara yaya za a yi a iya mulkar afirka musamman kasashen irinsu nigeria kuma suka tsara dokokinsu da iya yadda suke bukata yan uwa su wasu dora continuity kenan ba irin namu nigeria ba in wannan ya zo ya ce 9 agenda wannan ya ce 7 agenda in ya ce 7 wannan ce 13 agenda kowanne ya rushe na kowa sai muka lalace muka zan fail state a fallen state fail state don Allah jama'a musa wannan a cikin tunaninmu wallahi musulunci shine me yaki wannan aqidar a ko'ina babu zancen ba fulatani ko ba wallahi ba wannan bane ba yare bane musulunci ake so a rusa in aka sami yaki ba shikenan ba ana samu gaba ba an gama ba zumuncin da yake tsakaninmu an rusa auratayya an rusa wa zai ware oho kai din ma ba kana kallon ka an san ba kula ta ni ne saboda ka kallo kakanninka ba mai iya warewa tsakaninsu da fulani Allah ubangi ka samu dace ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka daidaita tsakanin mu musulmai ya Allah Allah ka hada ainihin zukatan musulmai na arewacin Najeriya Allah muna wato tawassuli da wannan kutuba ta Juma'a ya Allah ka kare mana addinin mu ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka tabbatar da zamantakewar mu kasa daya al'umma daya addini daya ubangiji muna roƙo Allah ka mai da kaidin duk wani arne mutumin banza wai har ma wani yana fitowa yana cewa wai babu arna dala ba kun shi ba zama wai babu arna wai arna wai wai wai wai wai wai arina ne wai arina wai shi dole wakilin arna ne wai karka cewa arne arne ai ba da dai bane ai arne cin mutunci ne arne ba shine kafiri ba wannan ita ce fassarar duk bahaushen duniya iyaye da kakanni duk wanda ba kallon gabar sunansa me arne iya abin da muka iya kenan arne kuma za mu ta faɗa arne wani da zai koya maka yare duk wanda ya tashi a rayuwarsa in ya tashi ya san duk wanda ba sallah sunansa wa arne mu iya abin da muka iya kenan in ka ce kafiri larabci kai na'am in ka ce kirista ka yi turanci to sai wani yare ba ma guje kuma shi kenan shi kuma daban ne shi kuma jinsi ne a cikin jinsosi ko na'am jinsi ne a cikin hausawa ka wale aka ce ba ma guje mai bautar tsumburbura na shi ne ko na'am da dala sai wa sai arne babu wani abu kawai arne waya fito sai ya kare babu arne Allah ubangi ka sauka ya Allah Allah ka hada tsakaninmu Allah yana umarni da adalci da kyautatawa Allah yana umarni da kusanta da kyautatawa ainihin ma'ambauta kusanci yana hani da alfasha yana hani da abinki lallai ubangiji yana muku wa'azi yana gargadar ku domin ku tuna lallai ku tuna wallahu ta'ala alam bisawab Allah ubangiji ka sa wannan kudu ba ta zan albarka a gare mu Allah ka sa ka ta zama hujja a gare mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil